الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد شاترة هكذا نشي وتسعين ترى
Bukhari ne.
بخاري ne ya dauke ina ware na'am 19 Ah, kwanan wata yau 28 ga watan safar hijira ta 1441 wadda ta yi daidai da 27 ga watan goma shekara ta 2019 Ah, za mu tashi wa in yakuna mufradaini ko na'am
بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف
na'am yace wa in yakuna mufradaini fa adif hatman wa illa atbi'i alladhi radif yace wa in yakuna mufradaini idan wato sunaye alam sun ka- sun zamanto mufradaini ne wato da suna da laqab kenan inda magana akan su ne wa akhiran da in siwa sahiba a idan al-ismu wal laqab suka zamanto mufradain ma'ana wato ba a yi musu idafa ba ba a yi musu kuma tarkib ba Mm. Ah, ko tarkib isnad ko tarkib mazj to fa'adif to ka yi a idafarsu hatman wannan wujuban dole wa illa idan kuma ba su zamanto haka ba atbi'il ladhi radif to wanda ya zamanto shine yake biyowa baya kai masa idafa a ai kai masa itba'i wato ka biyar da shi a wajen irabi ga wanda ya zamanto shine na farkon na'am إذا اجتمع الاسم واللقب idan suna da lakabi suka haɗu فإما أن يكونا مفردين to ko dai su zamanto mufradain waɗanda suke murakkabain.
au murakkabain ko wanda aka yi musu tarkibi أو الاسم مركبا ko kuma واللقب sunan مفرداً.
murakkab wal laqabu mufradan laqabi kuma ya zama mufrad أو الاسم مفردا ko kuma واللقب suna ya zamanto mufradan wal laqabu murakkaban wannan shine ayat taqsimul a- al aqli ko su zamanto dama dole su zamanto hudu in dai suka zama kana da suna da laqabi kaga biyu kana da ifradi kana da mufrad da tark- da murakkab biyu sau biyu hudu kenan dole ne wannan ita ce al qismatul aqliya na'am فإن كان مفردين to idan suka zamanto mufradain وجب عند البصريين الإضافة to wajibi ne a wajen malaman basra ayi idafa
نحو kamar ka ce هذا سعيد كرزل hada sa'idu kurzin kaga sa'idu shine suna kurz laqab ne to sai ka ce sa'idu kurzin bi idafati al- ah, kurz ila sa'id bi idafati laqabi ila al-ism ورأيت سعيد كرزل wa ra'aytu sa'ida kurzin
ومررت بسعيد كرزل kuma ka ce marartu bi sa'idi kurdin وأجاز الكوفيون الإتباع alkufiyun sun yi sun halatta a yi al'itba a bi ɗayan bayan da- da a- wato a zamanto ba a yi idafa ba sai dai ya zamanto shi allakab ya zamanto tabi'un lil- lil ismi fil i'rab وتقول na'am sai ka ce هذا سعيد كرزل hada sa'idun kurzun ورأيت سعيدا كرزا wa ra'aytu sa'idan kurzan ومررت بالإتباع.
بسعيد كرزل dukkaninsu bil itba sai ya zamanto sunan shine shi allaqab sai ya zamanto shine wato a- a na'at na'am ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب to al-musannif ibn malik yayi muwafaqa da al-kufiyun amma ba a wannan littafin ba yayi muwafaqa da su a wannan ka'idar tasu amma ba a wannan littafin ba a wannan littafi yayi muwafaqa da su to ban sani ba za a ce a cikin at-tashil ne na'am وإن لم يكونا مفردين wa in ya- wa in lam yakuna mufradain idan kuma suka zamanto ba wato a waɗanda suke mufradai ba kadaitun su wato wanda suke su su kadai ba a yi musu tarkibi ba بأن كانا مركبين idan suka zamanto ko suka zamanto murakkabai ne نحو عبد الله أنف الناقة kamar abdullahi anfun naqa abdullahi kaga mudaf murakkab ne anfun naqa shi ma tar- murakkab ne tarkibu idafa Mm.
أو مركبا ومفردا ko kuma suka zamanto ɗaya mufrad ne a ɗaya murakkab ne ɗaya mufrad نحو عبد الله كرز kamar abdullahi kurzin kaga abdullahi nan ayi abdullahi kurzun kaga abdullahi nan murakkab ne kurzun mufrad ne وسعيد أنف الناقة wa sa'idun anfun naqa Mm. sa'idu suna din kaga mufrad ne wa anfun naqa laqab murakkab ne وذوى الإتباع to wannan al-itba ya zama wajibi
فتتبع الثاني الأول في إعرابه sai ka biyar da na biyu ya zama ya bi na ɗaya a cikin i'rabinsa ويجوز القطع إلى الرفع أو النصب to ya halatta wato maimakon kai al'itba kai alqat'u wato ka yanke i'rabin na ka yanke shi attabi wanda ya zo sunan na biyu a cikin i'rabi kamar yadda shi kawai marfu'i ko kuma mansub bi gabdin ba tare da duban menene i'rabin shi al'awwal ba
نحو wannan shine alqat'u wannan nau'i ne shi ma na ah, al-itba Mm. na'am نحو مررت بزيد أنف الناقة kamar ka ce marartu bi zaidin anfun naqa ai ma'ana huwa anfun naqa sai ka وأنف kaddara الناقة kuma marartu bi zaidin anfan naqa ka kai masa nasba ai a'ani anfan naqa ko kuma ahussu anfan naqa Mm. فالرفع الرفع على إضمار المبتدأ to farraf'u ala idmari mubtada a bisa wato kullatan niyyar cewar akwai mubtada da aka shafi والتقدير A ta- ta- abinda ake kaddarawa هو أنف huwa anfun naqa
والنصب النصب على إضمار الفعل shi kuma idan nasba ne to a bisa niyyar fi'ili wanda ka boye shi والتقدير taqdirin shi abinda ake kaddarawa أعني أنف الناقة ani anfan naqa ina nufin anfan naqa to ka gani saboda a nan wajen yazid mufrad ne wallaqab murakkab shi yasa sai aka yi do a wannan sura ake fada a surar itba din ya halatta maimakon kai itba kai alqat'u Mm, alqat'u ila an-nasbi aw ar-raf'i
ويقطع مع المرفوع إلى النصب to kaga tare da almarfu sai a yi qat'in a yi qat'u ila an-nasbi ya zuwa ga nasba ومع المنسوب إلى إلى الرفع tare da almansub kuma ilar raf'i ya zuwa ga arrafa ومع المجرور إلى النصب أو الرفع tare da majrur kuma ila- ilan nasbi aw raf'i ko Yanzu- eh, na'am نحو هذا زيد أنف الناقة sai ka ce hadha zaidun anfa anfan naqa ba za ka ce anfun naqa ba idan ka ce anfun naqa itba'a kai amma wannan sura ta alqat'u idan ya zamanto sunan marfu ne to ba ka da khiyar illa kai qat'u ila nasbi na'am ورأيت زيدا أنف الناقة wa ra'aitu zaidan anfun naqa ba za ka ce ra'aitu zaidan anfan naqa ba me yasa a me yasa ba za ka ce ra'aitu zaidan anfan naqa ba kai itba in dai qat'u ne to sai dai ka ce ra'aitu zaidan anfun naqa ومررت بزيد أنف الناقة eh marartu bi zaidin anfan naqa وأنف وأنف wa الناقة.
anfun naqa shi in jarra ne kaga za ka yi za ka yi qat'u ila alwajhain ila raf'i wan nasbi na'am قالوا إلى الجنة na'am باب إلى ال- babu a ilal ilal jarri ai zai zama to itba kenan amma babu qat'u ai dama
أو القلب يجوز إلى النسب أو أو إلى الرفع eh أو باب باب إلى الجر a babu ilal jarri ba a qat'u ilal jarri ai bi zai wuce da me za ka kaddara رأيت رأيت زن- زيدا أنف الناقة eh ba za ka ce ra'aitu zaidan an fin naqa ba me yayi masa jarra duk takdirin da za ka kawo ba za ka kawo sarakan takdiri in nahu ba Eh. na'am
ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتلاج كسعاد وأدد وجملة وما بمز الركبا ذا إن بغير ويه تم غربا نعم وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة na'am wa minhu manqulun a cikin alami akwai wanda yake manqul wanda ciro shi aka yi daga wata ma'ana ba asalin ma'anarsa an sa shi a cikin alami ba ne ka fadl kaga fadl masdari ne na a- a- na fadula Mm. ko to amma aka sanya suna da shi ya zama to sunan mutum alfadl ibn abbas to kaga wannan manqul ne daga wannan fadl din wa asad haka dalika asad Uh, kaga wannan manqul ne daga sunan wannan alhayawanul muftarish amma ya zama to sunan kabila Mm, kabilar banu sa'ad kabilar su zubair ibn al-awwam al-asadi Mm. Eh, wa zurtijali kuma a cikin al'alam akwai zurtijal wanda aka fare shi dama can a cikin as- a- wato a alam ya zo ka su'ada kamar su'ad sunan mace banar su'adu hmm? wa kalbi yawon matubulu na ya ce wa minhu manqulun a cikin al'alam akwai alam suna wanda yake manqul an ciro shi ne daga wata su- daga wata ma'ana ko daga wani sunan ka fadl wanda aka ciro shi daga falala aka ambace shi da wannan sunan wa asad wanda aka ciro shi daga zaki asad sunan kabila ne wa zurtijalin akwai kuma wanda yake mai amfare shi ne ba a ji shi da wata ma'ana ba kafin a sanya ma a wannan mai sunan suna da shi wato suna ne wanda yake na asali ba wanda aka ciro shi daga wata ma'ana ba ka su'ad sunan mace wa udad shi ma suna ne na mace wa jumlatun wa ma bi masjin ruki ba kuma akwai wanda yake zuwa a matsayin jumla wa ma bi masjin ruki ba za in bi gairi wai hitan ma'ori ba wanda kuma ya zamanto an masa tarkibi tarkibu masjin shine tarkibi da aka yi kawai a hada sunaye guda biyu ba hada kun san hada sunaye in ma ka yi tarkibi idafa wa in ma tarkibi isnad tarkibu idafa shine na farko ya zamanto mudaf na biyu ya zamanto mudaf ilaihi tarkibu isnad shine ɗaya ya zamanto musnad ɗaya ya zamanto musnad ilaihi kamar mubtada da khabar ko kuma fa'a ko kuma fi'il da fa'il Mm, kamar ka sanya ma mutum a kama zaidun sunansa kama zaidu ya kai kama zaidu Eh, ka sa masa wannan sunan kaga wannan tarkib isnadi ne to shi wanda aka yi masa tarkib duk wani alam wanda yake suna ne wanda aka yi masa tarkib in bi ghairi waihi tamma uriba idan ya zamanto ya kare ba da waihi ba to za a yi masa irabi za a yi masa irabi mafhumin sakan cewa wanda ya kare da waihi bina'i za a yi masa Ah, sannan ya ce wa sha'a fil a'lami dhul idafa Ah, su- suna wanda yake mai idafa ya yawaita a cikin a'lam ka abdi shamsin kamar yanda kamar abdu shams kabila ce mm, kabilan banu abdu shams daga cikin quraish Ah, gidansu sayyidina uthman wa abi quhafa da kuma abi quhafa kaga abdu shams mudaf wa mudaf ilayhi wa hakaza abu quhafa Ah, shi ma wannan alam ne sunan mahaifin sayyidina abubakar na'am
ينقسم العالم إلى مرتدل وإلى منقول to shi al'alam ya kasu ya zuwa ga murtajal wanda yake shine ah, da kuma manqul wannan sunayen su kenan kuma zai yi ta'arifin su والم- فالمرتدل to al-murtajal wanda yake murtajal هو shine ما لم يسبق له استعمال قبل العالمية في غيرها shine wanda amfani da wannan sunan a cikin abin da ba alamiya ba bai riga ya rigaya da am- wannan bai riga ya rigaya gare shi ba wato ba a samu kafin a ki- am- a yi amfani da shi a cikin alamiya ba an yi amfani da shi da wata ma'ana كسعادة kamar su'ada وأدد wa ud والمنقول shi kuma al-manqul ما سبق له استعمال في غير العالمية shine sunan da amfani da shi ya gabata a cikin wata ma'ana ba al'alamiya ba an yi am- an yi amfani da shi wato a ma'anar da take ba ta alam ba na'am والنقل إما من صفة كحادث to shi kuma nakalin a- a wato ɗauko shi da ake yi a bashi a a ɗauko shi da ake yi daga ma'ana to imma imma daga sifa imma ma'anar ta zamanto sifa ce
كحادث ka harith mai ma'ana harith alladhi ya Eh wato manomi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asdaqul asma al harith wal hammam na'am أو من جملة aw min masdar أو من مصدر ko kuma a ciro an ɗauko ma'anarsa ne daga masdar كفضل kamar fadl
أو kamar من fadl kaga wannan fadl ai masdar ne falala na'am aw min ismi jinsin ko kuma wanda aka ciro shi daga sunan jinsi ka asal ka asad kama asad ka gani asad sunan jinsin wannan dabba ce zaki to aka sa ma kabila suna asad bayan an san cewar a asad kafin nan an yi ana amfani da shi a cikin ma'ana wacce take ba ita ce al'alamiya ba to sai aka ciro wannan ma'anar aka bayar da ita ga wani alam wa hadhihi takunu mu'raba to waɗannan a dukkaninsu suna zamantowa mu'raba ane musu irabi aw min jumla ko kuma a ɗau- a yi nakalinsa min jumla daga jumla ka qama zaidun kamar qama zaidun wa zaidun qa'im wa zaidun qa'im na farko qama zaidun jumla fi'iliya ko na biyu kuma ismiya na'am wa hukmuha to hukuncin ita hukuncin shi alam wanda aka yi nakalinsa daga jumla annaha tuka ana hikayatta ne fa taqulu sai ka ce ja'ani zaidun qa'imun ja'ani zaidun qa'imun kamar wato zaidun qa'imun tsakanin wato a a a alamar a, kausai ne ake ce mata da Hausa a baka a cikin baka sai ka zo da ita a cikin baka wato yadda take haka za ka faɗi ta wa ra'aytu zaidun qa'imun ra'aitu zaidun qa'imun
wa marartu bi zaidun qa'imun marartu bi zaidun qa'imun Wa saboda hadhihi- haka wannan sai ya zamanto shi al'alam din mahki ne kayansa kake yi duk irabinsa sai ka kaddara وهذه من الأعلام المركبة wani ya daga cikin al'alam al-murakkaba alami wanda yake murakkab ba mufrad ba wanda aka yi masa tarkibi aka haɗa har haɗa shi
ومنها أيضا daga cikin a'lam akwai wanda suke ما رتب ayo daga cikin wanda aka yi akwai wanda wato daga cikin wanda aka ciro shi daga jumla akwai wanda aka yi hawar da shi tarkiban masjid hawa wanda yake na cakuda kawai كبعل بكة kamar ba'la bakka ومعدي كربة da ma'adi karib ma'adi karib eh
وسيبويه da sibawaihi na'am وذكر المصنف أن المركب تركيب مسجد to musannif alma- malamin ya ce wanda aka yi masa tarkibi irin wannan tarkibi tarkibu masjid kaga ba tarkib ne ba shi da ba wada ma'ana ba ba ba alabakka ah, ba ah, da ma'adi karib hmm? Ah, da si ba waihi duk wannan ba wani ma'ana ce a cikin wannan tarkibin da aka yi ba ba za ka ce ba alabakka a nufin ba'al wato allan ah, ah, daga cikin sunayen gumaka a ta da'una ba'alan bakka kuma ya zamanto sunan makka ka ce ai ma'anarsa ba'alu bakka ne ba haka ne ba na'am إن ختم بغير ويه to wannan idan aka kare shi da wata kalma wadda take ba waihi ba أغلب to sai ai masa i'rabi وأن ومفهومه to abinda ake fahimta daga wannan maganar ta musannif أنه إن ختم بويه idan ya kare da waihi لا يعرف ba ai masa i'rabi بل يبنى sai ai bal sai a bari sai dai ai masa bina'i وهو كما ذكره kuma al'amarin kamar yadda musannif ya ambace shi ne فتقول sai ka ce جاءني بعل بك ba ja'ani ba'ala bakku ورأيت بعل بكة wa ra'aytu ba'ala bakka bin nasbi ببعل بكة bakki Mm, eh to eh haka ne mamnu min sarf lil alamiya eh marartu bi ala bi ba'ala bakka na'am فتعريفه إعراب ما لا ينصرف sai kai masa i'rabin i'rabin wanda baya karban sarf saboda al'illar alamiya ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح wato ma'ana ma- malayin sarif ba za ka yi masa tanwin ba ba za ka ce ja'ani ba'ala bakkun ba sai dai ba'ala bakku shine domin malayin sarif haka yake baya karɓar tanwin saboda bai samu tamkini a cikin ismiya ba na'am ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح haka nan ma wani irabin da ya ha- shi wani ah, salon kuma shine kai masa bina kai masa bina'i alal fath ka bar shi mabni alal fath mutlaqan فتقول sai ka ce جاءني بعل بكة ja'ani ba'ala bakka ورأيت بعل بكة haka maka ce ma ra'aitu ba'ala bakka ومررت bil fath بعل بكة shi ma marartu bi ba'ala bakka ko wannan su mabniyun bil fatha ah, mabniyun ala al fatha mabniyun bil fatha fi mahalli nasbin na'am ويجوز أيضا أن يعرب أيضا إعراب المتضايف- المتضايفين mutadhayifaini za ya halatta ma kuma har wa yau kai masa irabi irabin sunaye guda biyu da aka yi musu idafa فتقول sai ka ce جاءني حضر موتي ja'ani hadara mauti حضر موت hadaru mauti hadaru mautin eh فرأيت حضر موت wa ra'aytu hadra mautin ومررت بحضر موت wa marartu bi hadri mautin sai ka kaddara harakatul i'rab akan sunan farko wanda yake shine al-mudaf na biyun kuma sai ya zamanto shine mudaf ilayhi تظهر eh تظهر حركات eh to ai saboda a irabin mutadaifain ne idafa ce ai ba zai zamanto mamnu min sarf inda maut din ai a a munsarif ne وتقول فيما ختم بويه sai wanda kuma ya kare da waihi shi kuma sai ka ce جاءني سيبويه ja'ani sibawaihi ورأيت سيبويه eh haka wa ra'aytu sibawaihi ومررت بسيبويه ومررت بسيبويه فتبني على الكسر fatabnihi alal kasr dukkanin su ka gina shi akan kasra وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ينصرف waɗansu sun halatta a yi masa irabin irabin sunan da baya karban tasrifi نحو جاءني سيبويه sai ka ce ja'ani sibawaihu ورأيت سيبويها wa ra'aytu sibawaiha ومررت بسيبويها wa marartu bi sibawaiha irab ma la yansarif kenan wannan ajaza ba'dhum
ومنها ما ركب تركيب to إضافة daga cikin almanqul akwai wanda aka yi habbu- aka hauhawar da shi daga wato a a haduwa aka hawar da shi a, wato aka hada sunayen hadawar idafa كعبد شمس kamar abdi shams وأبي da قهافة kuma abi quhafa وهو معرف to shi kuma mu'rab ne أقول sai ka ce جاءني عبد abdu شمس shamsin na'am وأبو قهافة wa abu quhafata ورأيت عبد شمس wa ra'aytu abda shamsin ka ka ce abda وأبا قهافة wa aba quhafa ومررت بعبد شمس marartu bi abdi shamsin وأبي قهافة wa abi quhafa ونبه بالمثالين ya yi tambihi a ji- da wa'annan misalai guda biyu wato abdi shamsin da abu quhafa على أن الجزء الأول akan cewa shi juzu'i na farko wato shi al-mudaf kenan يكون معربا بالحركات yana kasancewa mu'raban bil harakat ane masa irabi da wasulsula كعبد kamar abd abdu abdu shamsin abda shamsin abdi shamsin وبالحروف kuma ane masa irabi da wato haruffa كأبي ka abi hmm? ka ce Wannan- abu kuhafa aba kuhafa abi kuhafa وأن الجزء الثاني shi kuma juz'i na biyu يكون منصرفا zai iya zamantowa munsarif كشمس kamar shams وغير ko?
منصرف kuma zai iya zamantowa ghairu munsarif mamnu min sarf كقهافة kamar kuhafa hmm, kamar kuhafa shine kadai ya rage mana mu karasa babul ishara to baiti uku ne na'am ووضعوا لبعض الأج- لبعض الأجناس علم كعلم الأش- كعلم الأشخاص لذا وهو عم من ذاك أم عرية للأقرب أقربي وهكذا وهكذا فعالة فعالة للثعلب للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجر na'am yace wa wada'u li ba'd al'alami alam um, larabawa sun sanya ma waɗansu sunaye alami waɗansu jinsi ajnas jinsi alami kun san ku shi jinsi ai ba ayyanin ne bane tunda jinsi sha'i'un a kansa kamar in ka ce mutum kaga baka ayyana ba kowa ya shigo to amma in ka- a shi ko alam ai ayyana wanda yake ismun yu'ayyinu musa yu'ayyin yu'ayyinu musamma mutlaqan Eh? to a- amma larabawa sun yi wannan A, ka alamil ashkhasi lafzan kamar alam lil ashkhas a lafazi wa huwa am shi ko alamul ashkhas shi a ammu eh, wa- wannan mai gamewa ne wato a ammu min alamul jins min zaka daga cikin waɗannan sunaye na- eh, eh, daga cikin waɗannan alami da aka ba su su aka ba su su ga ajnas ummu iryat in suka ce ummu iryatin suna nufin kunama lil aqrabi dukan kunama za a ce mata ummu iryat kaga aqrab jins ne sunan jinsi ne amma ummu iryat alamu ash- alamul ashkhas ne Eh, alamu jins ne wa hakaza thu'alatu li tha'labi haka nan ma a ce thu'ala ana nufin ana nufin dila الثعلب أتشي مثلا ثعالة كاقة سوناني ومثله برة للمبرة هكذا مثال سا سونا برة قواتو المبرة أيكي كيكاوة كذا فجاري علم للفجرة هكذا ما فجاري أسامس سونا الفجرة آه واتو آه فاجري مم. للفجرة آه علم للفج آه لل المبرة دي كاقة أي مصدر ني مصدر يو.
الفجرة آه.
للبر كم مم. مم. للبر مرات للبر Mm. lilfajra lilfajra zai zamanto shine masdar din ne مصدر يو.
Eh, ba ba fajara bi ma'anar fujjar ba fajara eh ba shi wannan ji- eh, na fa- na- na fajir ba Mm. to ba shi ake nufi ba anan العلم على قسمين to shi al'alam ala qismain kashi biyu ne علم شخص akwai alamu shakhs وعلم الجنس da kuma alamu jins shi alamu shakhs shine al-lafzul gashi nan a sharhin zai dan taimaka mana A yi- a- wato muhiddin abdulhamid yayi bincike kyakkyawa a nan wajen da ya kama da ya kamata mu karanta shi yace ha huna arba'atu a daya fe- feji mai zuwa yace ha huna arba'atu ashya uridu an ubayyana laka haqiqata kulli wahidin minha bayanan qaribal fahm وأفرق لك بين كل منها والآخرين وهي علم الشخص وعلم الجنس واسم الجنس والنكرة مم، kun gani sunaye hudu alamul shakhs da alamul jins da ismul jins da kuma annakira amma alamul shakhs فهو اللفظ الذي وضع للذات مع جميع مشخصاتها التي تميزها عن جميع ما عداها من الذوات shi alamul shakhs shi lafazin da aka sa shi ga zatin abubuwa daga duk tare da dukkan waɗan- dukkan wani wanda yake wato a shi ne wannan zatin wanda yake fita- wanda yake ba- wanda yake tantance shi daga haduwa ko tarayya da sauran zawat wanda ba shi ba hawu muhammad wannan alamu shakhs wa ali wa abi bakr wa ummu kulthum fa inna kulla wahidin min hadhihi al alfaz qad wada'ahu abuhu li dhati waladihi ma'a kulli sifati allati tatamayyazu biha hadhihi dhat من طول أو قصر وبياض أو ب أو سمرة أو سمرة وعبا و آه وعبالة أو نحافة وسلامة أو غيرها وإذا أطلق فهم منه هذه الذات الموجودة في الخارج مع كل المشخصات ما ذكرناه منها وما لم نذكره وهو يشبه الاسم الم- وهو يشبه الاسم المقترن بال التي للأحد في الدلالة على فرد معين والفرق بينهما أن دلالة أن دلالة مصحوب ال الأحدية على تعين آ- آ- آ- الأحدية والفرق بينهما أن دلالة مصحوب ال الأحدية آ، على تعين المراد حاصل بواسطة ال دلالتها على تعي... على تعين المراد ت- تحصل بواسطة ال وأما دلال- دلالة علم الشخص على تعين مسماه فمن جوهر اللفظ وهذا يفهم من قول الناظم اسم يؤين المسمى مطلقا wato alamun shakhs wajen ta'ayinin abin da aka ambata shi da shi kamar wato suna ne wanda aka a sanya masa alif da lam yanzu kaga an kace muhammad ka ayyana shi shi wannan wanda aka sa masa suna da wannan suna amma in kace ar-rajul kana nufin ar-rajul al-ma'hud a ja'ani rajulun fakallamtu rajula shi ar-rajul abinda ya ai ka san yana- kana nufin wannan rajul din da kace ja'aka ba tare da ka ayyana shi kowanne ne ba amma a cikin am- amfani na biyu ka ayyana shi kace wa kallamtu rajula to me ya ayyana shi Hmm? sura alif da lam to bambancinsa kenan da alamu shakhs shi ku alamu shakhs wannan su abinda ya abinda ya ayyana shi wannan sunan da aka sa masa to shi kuma alamul jins da ismul jins da kuma annakira fa inna kulla wahidin minha haqiqa wa hiya fi usamata mathalan wa fi asad aidan الحيوان المفترس ذو الأظفار التي يغتال بها ko usama duk zaki za ka iya ce masa usama Mm. kowane zaki usama bayan kuma usama suna ne wanda yake na muayyani amma an ba shi ma'anar jins ولكل واحد منها أفراد متعددة يصدق عليها والفرق بين هذه الثلاثة اعتباري وتنا لوراني لوراني ذاك يي أبني وندي كنا معنا بان لفظي با وذلك أن نقدر أن علم الجنس قد وضع للحقيقة بشرط أن تكون هذه الحقيقة حاضرة في الذهن في حين الوضع إذا أكتشي وأن علم جنسني wato an sanya ma wannan jinsin wata ma'ana a cikin zuci wanda idan aka faɗe ta zaka halarto wannan ma'anar da take cikin kwakwalwa ba fil kharij ba kawai fi zihin take zaka iya suranta ta fa lafzu usama mawdu'un lil haqiqa ga wannan haƙiƙar aka sanya ma lafazin usama wa hiya al hayawan al muftaris shine wannan dabbar da take farauta al muttasifi bima urifa anhu min as-sifat wanda ya sifantu da abin da aka sani na daga sifofi bi sharti huzuri hadhihi al-haqiqati fi dhihni al-wadi' da sharadin cewa wannan haƙiƙar yayin da me sai wanda ya aza mata wannan sunan yake fadanta ita yake halartowa a zuciyarsa wa yuqaddiru ismul jins mawdu'an li hadhihi al-haqiqa to sai a kaddara ma sunan jinsi an sanya masa wannan haƙiƙa ne min ghairi ishtirati huduriha fi dhihni al-wadi' ba tare da wato sharaɗin halartowarta a cikin kwakwalwar wanda ya sanya mata suna ɗin ba a afwan shi ismul jins shi kuwa an sanya ma wannan hakika ɗin ne ba da sharaɗin cewa yayin da ya sanya mata wannan hakikar yana halarto ta a cikin zihin a cikin kwakwalwarsa ba walamma kanat alhaqiqa mutahaqqiqatan fi kulli fardin saluha lil wahidi wa lil kathir asad kaga asad a ga ɗaya da kuma masu yawa ma duk zaka ce duk a asad wal nakiratu lam tudha lil haqiqati aslan wa inma wudi'at lil fard al wahid min al afrad allati tasduqu ala kulli wahidin minha hadhihi al haqiqa ga wannan nau'i ne na falsafa wajen tantancewa tsakanin su a bar mu gani shi kuma abinda ibnu aqil ya faɗa na'am العلم على على قسمين alam ya kasu kashi biyu علم شخص akwai alamu shakhs wato suna na wani ayyananne wa alamu jins da kuma sunan jinsi فعلم الشخص له حكمان shi alamu shakhs yana da hukunci biyu معنوي akwai hukunci wanda yake na ma'ana وهو shine أن يراد به واحد بعينه shine a nufi wani mutum daya da aininsa كزيد ka zaid وأحمد wa ahmad kaga kowanne ana nufin wani zaid ayyananne ko kuma wani ahmad ayyananne ولذي hukuncinsa na lafazi kuwa وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه shine ingancin hali ya zo a bayansa wato abinda zai zo a bayansa ba zai zamanto sifa ba sai dai hali tunda mutum ne wanda yake ayyana ne da wani sifanta shi zaka yi sai dai ka faɗi halinsa amma ba ka sifanta shi ba na أو جاءني زيد ضاحكا kamar ka ce ja'ani daidun dahikan kaga ya zo min yana dariya Mm, ba za ka ce ja'ani zaidun dahikun ba kana nufin zaidu mai dariya ومنعه من الصرف kuma kana hana shi wato tasrifi مع سبب آخر غير ال- tare da wani tare da wani dalili wanda yake ba kasancewarsa alami ba wato ah, kamar ka ce هذا أحمد hadha ahmad ka hana masa sarf da saboda kawai ya hadu da al'alamiya da waznul fi'il Mm.
ومنع دخول الألف واللام عليه da kuma hana shigar alif da lam a kansa فلا تقولوا ba za ka ce جاء الأمر ja al'amru Mm, ba za ka faɗi haka ba tunda dama shi mu'arraf ne arra- ah, ma'arifa ne to me amfanin ka kawo masa wata ma'arifa abinda yake sanya ma sunaye ta'arifi babu ma'ana وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي to shi kuma alamul jins ka alamul shakhs fi hukmihi lafzi kamar alamul shakhs ne wajen hukuncinsa na lafazi ba na ma'ana ba فتقول don haka zaka iya cewa هذا أسام أسامة مقبلة muqbilan ga zakin nan ya tuho ga zaki nan halin kasancewarsa ya fuskanto فتمنعه من الصرف sai ka hana shi sarf don zaka yi masa mu'amala mu'amalar alam ne a lafazi وتأتي بالحال بعده kuma ka zo da hali bayansa ولا تدخل عليه الألف ko ba za ka واللام.
sanya masa alif da lam ba فلا تقولوا ba za ka ce Hadha hadal usamatu ba ba za ka faɗa haka ba tare da cewa kaga jinsi ne baka ayyana shi ba amma a wajen isti'malin isti'malin sa na lafazi sai kai masa mu'amalan ma'arifa وحكم علم الجنس بالمعنى to hukuncin alamul jins wajen wajen abin da ya danganci ma'ana كحكم kamar النكرة hukuncin na kira ne من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه ta kasance ta fuskar cewar baya keɓance wani da ainihinsa وكل أسد dukkan wani zaki يصدق عليه أسامة to za sunan usama ya tabbata a kan- yana gaskata a kansa وكل أخرب hakanan dukkan kunama يصدق عليها أم عرية ummu iryad sunan ummu iryad ya, sa- ya- ya- ya- ya tabbata a kansa وكل ثعلب haka dukkan wani dukkan dila يصدق عليه ثعالة sunan su'ala wato yana tabbata a gare shi yana gaskata a gare shi وعلم الجنس to يكون shi للشخص shi alamul jins yana kasancewa li shahs ga wani mutum ayyananne كما تقدم kamar yadda ya kai ma- ya gabata ويكون للمعنى kuma yana zamantowa ga ma'ana كما مثل wannan lishaks kamar yadda ya ce wajen a, asad da a, aqrab da tha'alab duk ana amfani da alamul jins to kamar yadda haka, a- haka kuma ana amfani da alamul jins wajen ma'ana ba wajen sunan zati ba كما مثل بقوله kamar yadda ya misali da barratu lil mabarra nagarta a kira ta barra kaga suna ne الفجر da kuma fajari lil fajra fajirci a kira shi fajari Mm. kaga kowanne daga cikin albarra da alfajra wato ma'ana ne ba sunan wani zati ba ne to da haka kamar yadda amma kaga in aka ce barra ana nufin alamul jins to alhamdulillah na'am al-abbas wannan zai zo a cikin babin muhalla bi alif wallah Mm. wannan al ce wanda yake ba la tufidu ta'rif to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu